masallaci na muhammad tasiru foundation da ke a bariki gra cikin garin gumel don ci gaba da karatun ɗan uwa mata wanda muka saba yi a ranakun laraba a yau za mu karanta ayoyi ne wanda malam ya karanta wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai aya ta biyu wa man lam yastati' minkum qawlan an yankiha al muhsanat waɗannan ayoyi guda biyu ta farkon su dori ce akan karatun da ya gabata a baya karatun da muka yi ya lissafa mana jeren giyar matan da suke haramun ne mutum ya aure su muka ce kashi guda uku ne kashi na farko wanda ake sun haramta a dalilin nasaba haihuwa kashi na biyu sun haramta a dalilin shayarwa kashi na uku sun haramta a dalilin sirkantaka wannan ayar tare da cewa kan izu ne kuma kamar sabon karatu ne amma karatun ɗanfare yake da baya sai Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i haka nan muhsanai cikin mata su ma haramun ne a gare ku menene muhsanai malamai suka ce kalmar muhsana a cikin alqur'ani tana zuwa ne da ma'anoni ɗaiɗaiɗai har guda uku tana zuwa da ma'anar mace wacce take ya ba baiwa ba ana kiranta muhsana wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat nan wanda ba zai iya auren ya kamammiya ba to ya auri wacce take baiwa dan haka idan a alqur'ani aka ce muhsana wani lokacin ana nufin ‘ya'yantacciya wani lokacin aka ce almuhsana a cikin alkur'ani ana nufin al'afifat mata masu kamewa wanda ba san su da alfasha ba wallazi na yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minat anan kaga ana magana akan mata waɗanda suke afifat kamammu idan aka ce almuhsana ana nufin kuma mata yan aure malamai suka ce kowace kalma idan ta zo akan duba menene ya zo cikin siyakin sai a gane ana magana akan ƴaƴa ne ana magana akan masu kamewa ne ko ana magana akan matan aure wani ayata ta ce wal muhsanatu minan nisa'i sai kuma aka ce da sanai cikin mata idan muka ce ma'anar afifat haramun ne ka auri mace mai kamewa to bai daidai da umarnin alkur'ani ba idan muka ce ya'ya haramun ne a auri mace wacce take ya'ya shi ma bai daidai da ma'anar qur'ani ba shi yasa aka ce to wal muhsanat ana nufin mata yan aure duk matar da take da miji to haramun ne a aure ta ba ta halatta ga wani mijin sai mijinta sai Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i kamamu ko aurarru cikin mata su ma haramun ne a gare ku ƙari kenan a cikin jiran girmatan da suka lissafa a baya haramun ne sai ce illa ba malakat aimanukum face abinda hannayen damaku suka mallaka wani lokacin akan yi yaƙi tsakanin musulmi da arna ko da kafirai in an yi yaƙi dumatan kafirai da aka kamo in dai an zo da su gidan musulunci to ana kama su aurensu da wannan matan mazajen nasu na baya ya kari yanzu duk wanda ya mallake su ta hanyar shi ya kama ta ko ta faɗo a kasan shi ko ya saye ta wannan ta zamanto halas a gare shi zai iya duk abin da yake so da ita abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sharadi hile a tabbatar da cewa mahaifata lafiyar ta kalau shine aka ce ta yi tsarki da jini guda ɗaya in ta yi jini ta yi tsarki to an tabbatar babu komai a cikin mahaifarta wannan wanda ya mallake ta yana da damar da zai yi da abin da yake so da ita da haka kenan ƙari cikin matan da suke haramun ne min almuhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum Allah sai ce kitaballahi alaikum wannan umarni ne na Allah wajabci ne na Allah madaukakin sarki akan ku kitaballahi alaikum ai wannan umarnin da Allah madaukakin sarki ya muku tun da gurin da yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa inda yake cewa wal muhsanatu minan nisa'i sai ce kitaballahi alaikum wajibci ne na Allah akan ku dukkanin waɗannan matan kada ɗayan ku ya aure su kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum sai Allah ya ce an halasta mu ma wara'a dhalikum abin da ke bayan waɗancan do matar da ta faɗo ba cikin waɗannan hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa wal muhsanatu sai Allah ya ce halaliya ce a aure ta Allah ta kun rike matan da muka lissafa haramun ne an rike su matan da muka lissafo cewa haramun ne tun daga hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti na wa banatul ukhti ko wa ummahatu nisaikum wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سيسي والمحصنات من النساء إذن با ونن با sai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum in dai ba wannan ba kowace mata ce mutum ya gani halaliya sai Allah madaukakin sarki ya halatta a aure ta ai in dai ba wannan da aka ambata ba to halas ne a aure ta masu irin wannan maganar akwai ata'u akwai ubaid akwai imamu suddi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum ma'ana an halasta muku ma wara'a dhalikum abinda ke bayan waɗannan mataya in kuka tashi an tabtaghu bi amwalikum ku nema da dukiyoyinku wannan yake nuna cewa ba a yin aure sai da dukiya ba a yin aure sai wanda yake ya isa ya yi aure ɗin ya ce wa uhila lakum wa razalakum an tabtahu bi amwalikum wanda suke sun halarta ɗin wa za a nema a aura sai Allah ya ce muhsinina ghayra musafihina mun faɗa daga cikin muhsinai menene ma'anar muhsana cikin alqur'ani mun ce muhsana ma'ana guda nawa gare ta guda uku da wace da wace da da ya da matar aure da da kamammiya baiwa kenan eh mai kamun kai ko afifa to da Allah madaukakin sarki yace wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina matan a neme su muhsanai wace yake nufi anan kenan ya ko kuma yana nufin wadda take kaman miyar da kuka faɗa wace za mu ɗauka ma'anar a ciki ba ya ba ko ko kuma ya ba kaman miya ba malamai suka ce idan lafazi wanda yake mushtarak lafazi ne kwaya daya amma yana nufin abu daya a biyu uku hudu in an samu karinar da za a tantance ga wanda yake nufi to shi ake nufi idan ba a samu karinar da za a tantance ba to dukan ake nufi sai aka ce an halasta muku ku nema da dukiyoyinku ma wara a zalikum abinda ba waɗancan matayen ba ne ba sai aka ce musulun ku nemi mata da suke musanai ku nemi waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba ku nemi waɗanda suke kamammu ba waɗanda suke wulaƙantattu ba wanda sun tozarta kansu yi ma Allah ya fassara maka sai ce ghaira musafi'ina ba waɗanda suke a shararai ba safa ita ce kalmar karuwanci dandi iskanci yawon tazubar waɗanda ba waɗannan ba ne halinsu su allah maɗaukakin sarki ya ce a aura da aka kenan duk wanda ya tashi aure in dai so yake ya yi auren to nemo da yake ya ce ya nemo wacce take ta mutunci kuma duk ƙa'idar da za mu tsinta cikin musulunci wadda aka sawa maza ko wadda aka sawa mata tana ƙoƙarin tabbatar mana cewa lalle idan an tashi auren a duba waɗanda suke na mutunci ɗin ne aka wa maza sharaɗin su nemi mai addini aka wa mata sharaɗin cewa idan mai addini da mutunci ya zo shi kuma a aure shi an tabbata gobe amwalikum muhsinina ghayra musafihina sai Allah ce famastamta'atun bihi min hunna ai famastamta'atun bihi min hunna waɗanda kuka ji daɗi da su min hunna cikin waɗannan matan sai aka ce fama a nan gudun tana nufin kama kamastamta'atun bihi min hunna yadda kuka ji daɗi da su waɗannan matan sai aka ce fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ladaddakinsu ai kamar tastamti'una bihinna a dalilin jin daɗin da kuke da su fa'atu hunna muhura hunna ku ba su sadakinsu fi muƙabalati zalik madadin jin wannan daɗin da kuke wannan ayar kamar ta zo ta gaya mana har yanzu yin aure wajibi ne sai da sadaki dama an ce maka an tabbata gobe amwalikum muhsinina ghayra musafihina famastamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna kamar da ayar da muka wuce a baya baya wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa kayfa ta'khudunahu ya za ku karbe shi magana akan sadaki sai farko farkon surar dai wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an har yanzu alqur'ani yana gwada mana cewa ba a yin aure sai idan akwai sadaki in an ba da sadaki ba a kwacewa ba a karɓar komai a cikinsa bisa dole da tilastawa wannan shine abin da ayat take nufi famastamta'atun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍa saboda jin dadin da kuke yi da su ko kuma jin dadin da za ku yi da su ko kuma jin dadin da kuka yi da su waɗanda kuka ji dadin da su a matsayin su na matayenku fa'atuhunna ujurahunna fariḍa to ku ba su sadakin su a matsayin abin da yake wajibi ita wannan ayar akwai wanda suke kafa hujja da ita kamar da na ambata a wancan satin a matsayin cewa halarci ne mutum ya yi mutu'a da matan da suke ba na auren shi ba a matsayin matan da suke ba halaliya a gare shi ba malamai suka ce tabbas ba musu a musulunci an shar'anta auren mutu'a ko da ba wannan ayat tana magana bane akan auren mutu'a kamar da ibnu basir yake cewa qad istadalla bi umumi hadhihi al-aya ala nikahil mutu'a in an kalli fadin wannan ayar zai iya hadowa har da auren mutu'a a ciki yace wala shakka annahu kana mashru'an fi ibtida'il islami babu shakka an yadda auren mutu'a a farkon musulunci an halatta shi menene auren mutu'a shine mutum da mace su daidaita bisa wani lada a tsakaninsu zuwa wani lokaci su jiyar da juna daɗin juna ya santa a matsayin mace ta san shi a matsayin namiji zuwa kwanaki ko awanni ko rahekarun da suka yi tufaƙi tsakaninsu ya ba ta ladan shi in wannan lokacin ya yi yana yi aure ya ƙare ba gado ba aiwa ko ba karɓar nauyi in ya mutu ba za ta gaje shi ba in ta mutu ba zai gaje ta ba in an samu ɗa a wannan tsakanin kuma ba ɗansa ba ne wani asalin auren mutu'a sai ma ya ce a farkon musulunci an halatta shi sun manusiha ba a da zali a bayan haka sai addinin musulunci ya haramta auren mutu'a kallon maslahar da ta sa ya halatta shi to barnar da take biyo bayan shi ta fi ƙarfin maslahar da take tsakani ko da take ka sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi imamu shafi'i da waɗansu malamai cikin addinin musulunci suka ce shi auren mutu'a Allah maɗaukakin sarki ya halatta shi sai ya soke shi ya sake halatta shi sai ya sake soke shi halatta shi sau biyu soke shi sau biyu wasu malaman suka ce an halatta shi sau da dama duk lokacin da sahabbai suka tafi yaƙi suka yi nisa da iyalansu suka fada cikin halin kunci da takura madadin imaninsu da tarbiyyarsu ta tabu sai Allah madaukakin sarki ya halatta musu cewa ya kamata ko an halatta musu su yi wannan mutu'a din sai wasu malaman suka ce an halatta ma ya fi sau biyu wasu kuma suka ce a'a kawai an halatta a yi auren mutu'a da Allah madaukakin sarki ya soke shi shikenan ya soku abdullahi dan abbas da waɗansu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ganin har yanzu ko kuma suna ganin an halatta auren mutu'a ne saboda larura kuma abinda aka tabbatar kamar yadda imamu jahid ya tako yana cewa ita wannan ayar ta sauka ne akan auren mutu'a amma ingantaccen hadisai sun halatta shi ai sun haramta shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo a cikin sahihi muslim an rabi ibn sabrata amma abadul juhani an abihi yana cewa annahu ghaza ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fatha makka shi babansa aljuhani ya taho da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin fatahu makka da akai sai manzan Allah yake gaya musu cikin jawabi yace ya ayyuhan nas inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i a baya da na umarce ku na ba ku dama ku yi mutu'a da mata yace wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyamah yace a yanzu Allah madaukakin sarki ya haramta auren mutu'a har Allah ya tashi alkiyama faman kana indahu min hunna shay'un falyukhalli sabilahu sai ce cewa cikin ku yanzu duk wanda yake da guntun wata mata da yake mutu'a da ita a yanzu ya sake ta ya ba ta dama ta tafi inda za ta tafi kenan a wannan riwayar har zuwa fathu makka akwai wanda cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin auren mutu'a sai ce wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kuma abinda kuka yi lada kuka ba su kar ku karbi komai a cikin su a wata riwaya ta muslim aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana ne a cikin hajjin shi ta ban kwana kuma ya faɗe sa da lafuzza daban-daban bil umum dai farkon musulunci saboda tasowar bukata an halatta wa mutane su yi aure da bai cika aure a yanzu ba kuma Allah madaukakin sarki ya haramta shi dan barnar da take cikin shi ɗaya daga cikin ƙasashen da suka halatta auren mutu'a akwai kasar iran ɗaya daga ciki 'ya'yan shugabannin kasarsu ramsan jani da aka taɓa yi shi a baya ta taɓa yi rubutun wani littafi take cewa tabbas ko da musulunci bai haramta auren mutu'a ba wajibi ne hukumomi su haramta auren mutu'a saboda take cewa a wannan lokacin kaɗai a cikin babban birnin tehran a cikin shekara ɗaya sai da aka samu ‘ya'ya'ya'ya a kan titi wanda ba a san ba waye uwarsa waye ubansa har mutum hamsin. saboda kawai lada kuka yi da mace za ku yi mutu'a da ita a kan nawa a kan goma. ka ba ta goma kuma ya ta samu juna biyu da wannan goma za ta yi da nan ciki wata tara ta haife ta shayar da shi wata goma sha biyu ko wata ashirin da hudu kuma ta ci gaba da ɗawainiya da shi don haka idan ta rasa yadda za a yi ta zubar da cikin idan ta aihu sai ta yadda akan titi sai ta gudu ubansa bai san yana da ɗa ba ita kuma uwa ta yadda ta gudu akan titi ce barnar da aka samu ƴaƴa sama da dubu ɗari biyu da hamsin a cikin shekara ɗaya a cikin gari guda ɗaya to inda an ce abin halattawa ne har yanzu a faɗin duniya da yadda muke da wannan yawa ƴaƴaye nawa ne da ba su da iyaye za a samu su rayu a cikin al'umma kallon barnar da take ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi umarnin Allah Allah ya haramta shi har zuwa Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama Allah tsare mu da shi ɗin ba masarta'atun bihu min hunna fa atuhunna ujurahunna fariḍa sai Allah ya dawo kan magana sadake ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku mazajen fi ma taradaitum bihi cikin abin da kuka yarjejeniya da shi min ba'dil fariḍa a bayan shi sadakin an ambata shi an ce wanda yake da dukiya ya nemi matar da take da mutunci da martaba ya ya aure ta kuma aka ce dalilin dadin da ya ji da ita ya bata sadaki kuma aure da baya sun halatta muna ga sai ga mana cewa baya halatta a kwace komai a ciki amma sai Allah anan kuma ce babu laifi wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma taradaitum bihi cikin abin da kuka yi yarjejeniya da hi min ba'dil fariḍa a bayan an riga an yanke sadaki sai malamai suka ce mai ake nufi idan mutum ya auri mace a bisa sadaki kuma aka ba da sadakin babu laifi matar a karan kanta idan ta so sai su tattauna da mijinta ya fe mai wani abu cikin sadakin ko ta ɗauki wani abu cikin sadakin sai ta dawo masa da shi wannan babu laifi sadakin ki daure ne yadda muka ambata a karatun baya naira nawa muka ce nawa ne muka ce sadaki duk bakwanan ko duk kuraren ko bakwanan nawa ne muka ce sadaki dubu ashirin da biyar ko zuwa sama da haka to nawa ne zuwa sama ashirin da biyar shi ne mafi karanci na a yanzu kuma fa to mafi yawa fa nawa ne na kika ce ba a yanke ba to ɗan kaka yanke mana a ba mu kowace kan kowace irin lamba ce dubu ɗari sai kuka yarjejeniya da miji zai aure ki ko zai aure ta akan naira dubu ɗari aka zo aka ɗaura aure da shidu sadaki nawa naira dubu ɗari bayan yana da yaƙinin cewa yana da kuɗi wataƙil tsautsayi na gobara tsautsayi na yan fahi tsautsayi na karewar kasuwa kuma an faɗa sadakin naira dubu ɗari ne babu laifi idan wata matsala ta taso ko dalili ya taso mijin su zauna da matar su tattauna sadakinmu da muka yi ittifaki na wani naira dubu ɗari ne su amma na faɗa matsala ya kike ganin za a iya yi ya ɗauki dubu ɗari ya ba ta ce to tun da ka faɗa cikin matsala babu laifi bara in ɗauki hamsin in baka hamsin ko bara in ɗauki arba'in in baka sittin ko bara in ɗauki sittin in baka arba'in ko ba ran ɗauki dubu ɗaya in baka tasa'in da tara wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariḍa wannan diyar jajjeniya da ta faru tsakanin miji da mata a jinji da mace wannan babu laifi in dai yarjejeniya ce amma mutum ya ce ya kwace ya fasa wannan yine abin da ayar qur'ani ta faɗa ko da abin da aka bata ya kai matsayin kin fari tarin dukiya mai dawa abin da yake da ma'anar wannan ayar da shine farkon suratul nisa idan da muke cikin ta wa atun nisaa sadaqatihin nifla fa yamtibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a da haka duk wanda ya ba mace sadaki a matsayin kanta sai ta ga cewa ta yafe masa wannan sadakin ko ta yafe masa wani bangare na sadakin akwai laifi ko babu sadakinta nawa ne naira dubu ɗari ne an ba ta kuma ya ce masa ga dubu ɗarin na dawo ma da ita ya yi ta karɓi sadakinta dubu ɗari ya ta ce wala har yanzu kai abin tausayi ne sai ta dawo ma da dubu casa'in da takwas sai ta ɗauki dubu biyu wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariḍa fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a duk abin da suka yafe muku Allah ya ce ku ci kuna masu daɗin rai kuma dukiya ce halaliya mai daɗin ci wala junaha alaikum fi ma taradaitum min bihi min ba'dil fariḍa inna allaha ko kana aliman hakima Allah madaukakin sarki yace shi mai ilimi ne ya san me yasa ya haramta matan da yace kar a aura ya ce haramun ne hakiman gwani hukunci ne ya san me yasa ya hukunta cewa a ba da sadaki a auri waɗanda suke kamammu ne a auri waɗanda suke masu mutunci a auri waɗanda suke masu kamewa in an samu yarjejeniya a yi yarjejeniya tsakanin wanda zai aura da wanda zai aura a sami yafiya wannan duk hukunce hukunce ne da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fi mu sanin menene sa ya hukunta su aya ta ƙarshe da zamu kwana akan ta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man lam yastati' minkum qawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat wanda bai samu hali ba cikin qawl ana wasu suka ce as-sa'a wadata wanda ko suka ce al-qawl ash-shahwa shi du matan da suke garin ƴaƴaye baya son su yar gidan wane ce ba na so yar gidan wane ba duka garin ya kare baya son su ya ka tafi sha'awar ƴaƴa ne baya yi wani kuma suka ce afqaul as-sa'a wadata ce ba shi idan zaka je gidan mutum a baka ƴa ka aura zaka kashe naira miliyan goma ya kasa tara miliyan goma ya za a yi kuma yana da buƙatar aure sai ya je kasuwar bayi shine Allah madaukakin sarki ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat ya auri wacce take muhsana yanzu wannan muhsana ana gurin mai take nufi ya wanda ba shi da halin da zai auri cikakkiyar ya daga babanta ga babarta kuma wacce take mumina sai Allah ce fa mimma malakat aymanukum to ku aura cikin waɗanda suke damar ku ta mallaka cikin bayinku famin ma malakat aimanukum a cikin bayin wace za ku aura sai Allah ce min fatayati kumul mu'minat a cikin bayinku su ma masu imani har yanzu Allah yana nannagawa akan imani da kyawun hali idan baka da halin da zaka auri ɗaya to idan zaka auri baiwa ita ma ka aure ta ya matsayin masu muminai sai ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya san imanin ya san imanin bai ya san imanin waye mai alkhairi ƴaƴayen ne ko bayi ne Allah ce wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd sashen ku dai daga sashe yake dukkanin ku daga annabi Adam ne dukkanin ku kuna da dangantaka da annabi Adam Allah ya san waye fi imani a cikin ku waye fi albarka in babu halin auren ƴaƴa a auri bayi su ma bayin Allah maɗaukakin sarki ne sai Allah ya ce fanki hunna idan kun tashi za ku auri bayin Allah ya ce ku aure su bi izni ahlihinna da izinin iyalansu suwa iyalansu su ne shugabanninsu idan aka je yaƙi kamar da muke ambata sai aka kashe mazajen gari ko aka kashe kaso mai tsoka a cikinsu aka kamo bayi maza matan fa duka tattaro su ake da yara a koro su kamar tumakai in aka zo gari ya ce to kai wane ɗauki biyu wane ɗauki biyu wane ɗauki biyu wane ɗauki biyu wannan biyun da aka ba wa kowa yadda kika san tunkiya ko akuya a gidansa haka take so shi da aka bashi baya santa ko kuma yana son ta yana mu'amala da ita amma ga wani kuma an samu bai da kuɗin da zai aure kuma yana son wannan bai wata sa sai zo same ni ce to ina so wannan bai wata sa ta aura min ita daga lokacin da yadda ya aura masa ita ya karɓi kuɗi to shi kuma mai gidan bai da guntun mu'amala tsakanin shi da waccan tunda an sake haramta aure tsakanin mai matar da take da mata amma shi mutum ba zai iya kamo ta ya taho da ita ba gida har sai uban gidanta ya ba da dama shine fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf Allah yace kuma su ma a bada sadakin su bisa abin da shari'a ta sani ko bai wace za a aura ana bada sadaki ballantana aya wace za a aura Allah yace su ma muhsanat ghayra musafihat muhsanat su ma masu kamewa afifat masu mutunci ghaira musafihat banda masu shashanci banda masu ashararanci musafihat ita ce matar da aka santa da karuwanci ba ta ɓoyewa kowa a garin ya san karuwanci wanda ita ce ake kiransu musafihat wala mutakhidati akhdan banda kuma masu rikon daduro sune khalilat ko khala'il ko khalil musafihat duk namijin da ya zo gurinta za ta saurare shi su ne bahaushe yake cewa karuwai ko to idan an tashi aure kada a auri waɗanda suke karuwai ne wala muttakhidati ahdan Allah ce kuma kada a auri waɗanda suke rikon daduro ita ba da kowa take iskanci ba amma akwai mutum ɗaya ta aminta da shi duk lokacin da ya zo gurinta za ta saurare shi sai Allah ya ce har mai rikon mutum ɗaya ɗin in an tashi aure aure na musulunci to ita makar a aure ta dan ta bata tarbiya ta lalata tsarinta ghaira musafihatin wala muttakhidati aqdan sai Allah ya ce fa idza uhsinna su waɗannan bayin da za ku aura fa idza uhsinna idan su ma sun zamanto muhsanai sai malamai suka tattauna me ake nufi da fa'iza uhusinna baiwa sai aka ce fa'iza uhusinna idan ta zamanto muhusana ya za a yi baiwa ta zamanto muhusana sai malamai suka saba kan abin da Allah maɗaukakin sarki ga nufi da fa'iza uhusinna wasu suka ce fa'iza aslamna wa sirna a fifat idan sun karɓi musulunci sun zamanto matan ƙwarai wasu suka ce hina abin da ake nufi ta fa'iza uhusinna wasu kuma suka ce fa'iza uhusinna ai fa'iza ta zawwajna idan su waɗannan bayan sun yi aure to hukuncin da za a kawo a baya a kansu ake magana wasu kuma suka ce fa'iza uhusinna idan mace baiwa sai ɗa ya aure ta to ta zama to muhusana amma idan bawa ne aure ta har yanzu ba muhusana ba ce ba ya ce fa'iza uhusinna idan ɗa ya aure ta wataƙil kuma duka waɗannan ma'aunin za a ɗauke ta amma malamai suka ce ma'anar da ta fi zama wa biha ita ce aure fa'iza uhusinna idan an sun riga sun yi aure fa'in a taina bi fahisha ya ce in suka kuskura suka zo da alfasha mai ta ce alfasha ita ce suka aikata zina kamar da muka ce a farkon musulunci wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila nan kuma sai Allah yake magana akan bai sai sai fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishati idan suka zo da alfasha fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati suna da rabin abin da ke kan mukusanai na azaba idan mace baiwa ta yi karuwanci idan za a yi mata hukunci rabin abin da za a yi ma'ya na hukunci shi za a yi mata budurwa idan ta yi iskanci kuma aka kama ta a matsayin yar iska bulala ne aka ce a yi mata na? na? tamanin ce? na'am wata ta ce hamsin wata ta ce arba'in wata ta ce tamanin wazani ya tu wazani fajilidu kulla wahidin min huma ya aka jalla Allah maɗaukakin sarki ya ce wazani ya tu wazani na? azani ya tu wazani mazinaciya mace da mazinaci namiji sai Allah ce fajridu kullu wahidin minhuma kowanne cikin biyun Allah ce a bahi bulala mi'ata jalda bulala ɗari yanzu ya idan ta yi zina aka kama ta bulala na za a yi mata sai aka ce fa'iza uhusinna anan gurin su kuma bayi fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsan idan an wa ya ɗari yanzu baiwa nawa za a mata 50 wannan yana abin da kusan malamai suka yi ittifaki idan an kama baiwa ta yi zina to a yi mata bulala hamsin idan ɗa ya riga ya aure ta ko ta musulunta an aure ta idan kuma mata aure ce fa wani hukunci ake mata na jefewa ko ita kuma ina ayar ku taimaka mana da ayar jefewa na wata ta yi magana kuma kama ta tsorata ko ta ce babu ayar ko malabar ya kira ce babu ko ba aya kuma ake jefewa akwai aya sahabbai suka ce mun karanta ta mun haddace ta sai Allah madaukakin sarki ya dauke karatun ta ya bar hukuncin ta ayar an saukar da ita yadda kike karanta qul huwallahu ahad haka aka sakarwa sahabbai suka karanta ta sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar a goge ta cikin Qur'ani a daina sa ta cikin tilawa a daina karanta ta sahabi ya ce wallahi mun karanta ta mun haddace ta mun yi sallah da ita sai aka dauke tilawarta sai aka bar hukuncin ta dama an-nasikh wal mansukh kala kala ne akwai abin da karatun aka dauke an bar hukunci akwai kuma abin da hukuncin aka dauke amma muna karanta ayoyin a cikin alqur'ani akwai kuma abin da babu ayar ba hukunci an shafe su gaba ɗaya akwai kuma sauran alkur'ani shine ga ayar ga kuma hukunci to ita rajimu wani yake cewa kada wani ya zo fa a ƙarshen zamani ya tafi bai gaba rajimu a cikin alkur'ani ya ce mun karanta mun haddace allah ya ɗauke karatun ya bar hukunci da haka duk wanda aka same shi magidanci ko magidanciya ta yi zina a kashe ta to yanzu mai ce ce azaba ko hukuncin ya a kashe ta idan ta yi zina ko to ya rabin kisa yake tunda idan baiwa ce aka ce fa'iza husinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab yanzu mun yadda ya za a jefe ta idan ta yi aure to yanzu baiwa ta yi aure kuma he ta yi zina ya rabin kisa yake na wallahi ko wajen biyar kuke magana lokaci daya na malama ke kika fara yin magana idan eh an yadda shi da dama ma'anar fa'iza hosinna yanzu bin yadda ta zama musana sai aka ce fa alaihin da nisfu ma'adar musanati rabin abin da yake kan asalin ƴaƴaye za a musu azaba sai ɗa ya aure ta sai ta zama muhsana sai aka ce amma asalin muhsana wacce take da iyaye ita baiwar rabin ta za a mata to za a wa ƴa azaba ta kisa ita baiwa mai ce rabi wannan yasa malamai suka ce idan baiwa ce ta yi aure ba ta yi aure ba ta musulunta ba ta musulunta ba budurwa ce ko zawara ce ƙarama ce ko babba ce idan an kama ta da zina zinarta ta tabbata bulala hamsin ake mata wannan hidda abin da yake cikin musulunci Ali dan Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa mu umarni in wa wata yarinya ko in wa wata baiwa bulala yace da nazo sai ni safasi ya same ta ma'ana alamar har ma ta kusa fara naƙuda ta fara zubar da zaki sai ce a saurara mata har sai ta haihu ta yayi da ta haihu tare aka ce kuma a yi mata bulala hamsin da aka ta yi aure ba ta yi aure ba babba ce ko karama ce malamai suka ce in dai baiwa ce bulala hamsin za a yi mata fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al azab Allah ya ce zalik wannan hukuncin da aka ce ka auri baiwa idan babu ya sai aka ce liman khashiya la'anata minkum ga wanda ya ji tsoron fadawa ne cikin laifin zina wannan shine aka halatawa yin wannan aure din in ba haka ba baka da kudin aure baka da yadda zaka aura kuma ba ka iya hakuri ba ina aka ce ka aure wacce take baiwa idan kana da kudi to lalle ka aure ka idan zaka iya hakuri har Allah ya baka arziki to kai hakuri wannan ne ya fa alheri alhisa ce zalika liman khashiyal anata minkum bai da kudi ko ba zai iya hakuri ba har yanzu yana sake nuna mana kenan fa aure ba abu bane mai dadi ba abu bane mai sauki ba kamar riga bane ba sayan kamar hula bane ba a yau mutum sai je kance ya sai riga ya sako a gobe mutum sai takalmi ya fito sai Allah yake so nuna mana shi aure ba irin wannan saukin yake da akwai ba tare da cewa da mun zo wani lokaci da auren yana da sauki sosai da gaske an rage shi an rage shi an rage shi an rage shi har ya dawo nawa kun yi hiru ko ba ku so ku faɗa ɗari da ɗari da nawa ɗari da akwati ɗaya ko na'am kuma ga duk da haka ba a yi ko to me matsalar shi a tsarin addinin musulunci kamar da muka faɗa tabbas auren ɗaya a wannan zamanin yana da wahala kuma har zuwa lokacin da na je karatu na dawo aure a gurin balarabe yana da wahala har kwanakin baya na ɗan yi browsing wasu aure-aure da aka yi kowanne da na yi kwambatin sadakin babu wanda ya kasa da naira miliyan hudu ba wanda ya kasa da naira miliyan hudu shi yasa to za ka ga aure abun wahala ne sosai a gurinsu amma fa ya basu da barna za ka iya zuwa gidan mutum ka tar da 'yan mata sun kai bakwai ko takwas ba wata ta taɓa aure a cikinsu wata ta kai shekara arba'in wata talatin da wani abu wani ashirin da bakwai suna jira mai miliyan goma babu kuma ba bayin ko ba za a aure da ita a matsayin baiwa ba sai zame musu annoba wannan tattaunawar da aka yi a ƙara sassautawa a ƙara ragewa watakila alfarma ce da alheri a tsakanin mu ba dan mata martaba su ba su wuce haka ba amma da zamanta a gida gara zamanta a gina a gidan mijinta shi yasa to a daɗin aure yana da wahala mutum ya aure ɗaya amma in ka je kasuwa haika saye ta yadda ake sayan bayi in ka kawo taka kasuwa haika ɗora ta akan banci ka zaunar da ita sai ka ziga ta wannan bai wata ta iya waka da haka ake sai da bayi a da tun da aida ba rukoda babu waya da za ka danna mp3 ka ji ƙwanƙwaro ka ji shata babu so daga cikin yadda ake sai da bayi a koya musu waƙe-waƙe lokacin da ka zo za ka yi bacci ka gaji ya ta koma gefen ka ta zauna ya ta kere da yar karamar murya kana jin wannan waƙen nata kana gyangyaɗi kana jin wannan waƙen nata kana gyangyaɗi har bacci ya ɗauke ka so babban yadda ake sai da su shine aka ta kasuwa za ta ke rera waƙa idan mutane suka ji daɗin waƙa sai a saya kuma sai a faɗi sauran baiwar da Allah ya mata ba gurguwa ba ce ba ƙazama ce ba batta sata ta iya abinci ta yi kaza ta ce to nawa za a saida ce dubu sittin a a kara dai dubu sittin da uku kara dai dubu arba'in kara dai in an yi ciniki an bai ita ya yarda ya baka ta zama matarka abin da yasa aka ce aurenta akwai haɗari idan ka je ka auri ya a gidansu ba ana cewa ba Allah ya sanya albarka Allah ya sa ba da zuriya ta gari me ake nufi duk ƴaƴan da za ta haifa naka ne in ka kuskura ka auri baiwa ba ka ba ka je ka siyo ta dubu sittin mai ita ya baka to matsalar in aka aura maka baiwa ita kuma 'ya'yan da za ka haifa ba naka ba ne ba idan kuka aihuwar fari kuka rene shi ɗan ya girma kana kallo mai baiwa zai zo kuma haisa ake kama wannan yaron naka haisa fuka su haisa da shi saboda uwarsa yake bi shi yasa to aka ce akwai hadari kenan mutum ya bar ƴaƴa ya auri baiwa saboda in ka auri baiwa to har yanzu ba za ka taba samun ɗa ba a duniya duk ƴaƴan da za ta haifa na ubangidan ne yasa Allah ya ce muku zalika liman khashiya la'anata min akwai barazan akwai cin mutunci ka haifi yaro kamar tarbiya kuma ne kama kana kallo kai kasuwa ya saida ya karɓi kuɗin ya kai akwai matsala idan mace ce ka haifa lokacin da ta girma haka zai sake kama ta ya kai ta kasuwa ya saida ta yadda ka siyo haka zai saida ta yasa Allah ce zalika liman khashiya la'anata minkum wa an tasbiru Allah ce ku yi hakuri kar ku auri wannan bayin ku jira Allah ya ba ku kuɗi wannan yafi alkhairi wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri wannan yafi muku alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah madaukakin sarki mai jin kai ne wannan waɗannan rukunin ayoyin na cikin suratul nisa ina ga wannan ita ce aya ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta na san insha Allah ta'ala ƴan uwa mata ba za su kasa ganin alfarmar da Allah madaukakin sarki yawa mata ba tun daga farkon lokacin da muka ɗauko karatu ya yi ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyina wa ashruhunna bil ma'ruf duka abinda muka gani a waɗannan ayoyi har zuwa hurrimat ana so a tsare mutuncin mata ne da martabar su a nuna suna da alfarma karatun yau ya sake nuna mana lalle mata suna da alfarma in mace ta tsare mutuncinta ta tsare addininta ta tsare darajar gidansu har gobe tana da mutunci da daraja abin da ya nuna cewa kenan ba kowa zai iya aurenta ba wataƙila yadda mata suka lalata kansu suka kasa gane alharmar da Allah maɗaukacin sarki ya musu wannan yasa suka zama to ake kallon su kamar suna da arha kamar ba su da amfani amma har gobe duk wanda ta tsare mutuncinta ta tsare addininta ta kula da rayuwarta wallahi tana nan da martabarta tana nan da addininta in ta bi samari aka ziga ta waye ya ce ɗan zamani ce duk waɗanda suke mata ziga tana kallo za su yi aure kuma la ba za su aure ta ba shi yasa kenan idan mace ta tsare mutuncinta da addininta tana da martaba in ta wulakanta kanta ita ce babbar wulakantacciya kuma wanda yake nuna mana cewa fa a dalilin martabar gahi nan mutane suna so su yi auren amma ba za su kasa ba kuma abinda muka fahimta idan maslaha ta kama kamar yadda aure yake da tsada a yanzu ayar ta kawo mana da sassauci wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariida a bayan sadaki babu laifi abinda kuka cimma matsaya da ita ko ko ku cimma ko a cimma mu wata kenan dokar aure da aka sa a fada mai martaba sarki kada dukiyar aure ta wuce 100 kada akwati ta wuce kaza kada kaya su wuce kaza wata zai iya fadowa wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariida madadin mata su zauna a gidajen su suna jiran tsada babu laifin su tafi gidajen mazajen da suke kallon za su yi mutunci da martaba a waɗannan gidajen in kuma ana zaune lafiya Allah ya kawo idan kika ce ke ba za ki aura ba sai da naira miliyan 100 duk wanda ya zage ki ya zalunce ki mai miliyan 100 ya aura wanda bai da miliyan 100 ya hakuri Allah ya bashi ko in kuma kika ga dama kika ce ke a kawo naira 30 ko naira 40 ko naira 100 yayi in kika ga dama duk sai an gama bikin a naira miliyan goma ana kai ki gida ki ce ga miliyan goma ɗinka dama so nake in gani za ka iya bada ko ba za ka iya badawa ba wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida Allah madaukakin sarki ya sa muna albarka cikin dukkanin abubuwan da muka karanta wanda yake na daidai Allah ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحان ربك رب العزة عما يشكون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسامحك